أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da shidda da wata na watan zulhijja miladiya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu don tarihi ya inganta miladiya dubu biyu da ɗari uku da ishirin da uku don tarihi ya inganta wanda hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da hudu da wata na wata na shidda 2023 don tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari mai tarin albarka na tawa muna nan a cikin kitabu tahara muna babu ghusl min janaba wanda gabanin mu shiga cikin karatu muna cikin wasu kwanaki masu tarin albarka wa'inda ababe da dama suna fuskanto mu masu mahimmanci sha'air min sha'air dinil islamiyya wanda akwai buƙatar mu yi tambihi akan wa'innan ababen da muke suke fuskantar mu a cikin wannan watan mitarin albarka na nazil hijja daga cikin ababe da suke fuskantar suke fuskantar mu ƴan uwa akwai na farin mu san cewa muna cikin kwanaki masu tarin albarka muna cikin watan zulhijja a kwana goma farko wa'inda akwai buƙatuwar mu ƙara tunatar da kanmu da falalar da ke cikin wa'innan kwanakin duk da a kasancewar satin da ya gabata mun ɗanyi wasu bayanni a kai wa'innan kwanaki guda goma da muke ciki na watan zulhijja kwanaki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmamar da wa'innan kwanakin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su wanda malamai suna cewa ba wani kwanaki a duniya da suka kai wa'annan kwanakin daraja da da falala har ma goman ƙarshen watan ramadana ubangi subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin littafi mafi tsarki shine alƙur'ani mai girma a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal fajri wa layalin ashar ubangiji ya ce ina rantsuwa da lokacin sallar alfijir da kuma kwanaki guda goma na watan watan zulhijja wanda haka mafiya yawan malamai suka fassara kaga idan Allah subhanahu wataala zai rantsuwa da Abu al-Imam al-Baghawi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa fa hadha yadullu ala idmi sha'nihi wannan yana nuna cewa ashe abun mai girma ne ubangiji shine mafi daukaka mafi girma to kuma shi Allah sai ya rantse da wannan abun to Allah baya rantsuwa da abu akan banza ashe wannan abun akwai girma ta tare da shi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ababe masu dimbin yawa a cikin wannan kwanaki na daga cikin abun da Allah subhanahu wataala ya sanya muna a cikin wannan kwanaki shine akwai watan a cikin sa ake yin aikin hajji baki daya aikin hajji gaba ɗaya ana yin su ne ana yin sa ne a cikin wa'annan kwana goman farkon zulhijja sannan kuma a cikin wa'annan kwanakin ne ake da kai wani wini wanda ake kira da yawmu arfa yawmu tasi' min zulhijja ranar tara da watan zulhijja Allah ya keɓance su da wata miza kasancewarsa rana ce mai ɗimbin falala da tarin albarka wanda annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasu ke cewa ba wata rana ba wani wuni da rana take ketowa a cikinsa da ya kai ranar arfa ya ce kuma mafi alkhairin addu'a mafificiyar addu'a ita ce addu'ar ranar arfa ya ce kuma mafi girman abun da na faɗa da ni da annaba wanda su gabace ni shi ne la'ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir sannan kuma shugaban halitta ya sunnanta mana azumtar wannan ranar kasancewar rana ce wadda duk wanda ya yi azumi صيام يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة المادية والتي قبل والسنة المادية والتي بعدها yana karkare shi zunubin shekaran da suka gabata duk abin da kai tsawon shekara ɗaya to azumin arfa yana karkare wannan wannan kurakuran sannan kuma yana sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum abin da ma zai yi nan gaba na mai shekara mai mai zuwa shi yasa duk wanda bai samu tsayuwar arfa ba to sunna ce mai ɗimbin girma da annabin Allah ya karantar da mu cewa mu yi ƙoƙari mu sunnan mu azumci wannan wuni na na arfa domin mu samu dacewa da wannan alkhairin da wannan albarkan da yake cikin wannan wuni na arfa da kuma wanda Allah ya bai wa damar tsayuwar arfa to wannan wuni ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana sabkowa a wannan wunin a wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa da kansa kuma yana gafarta ma duk wanda suke wannan wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna abu na gaba ‘yan uwa shi ne muna fuskantar ibada ta talayya wadda wannan layyar malamai sun yi maganganu mafi girma a kai malamai sun yi maganganu masu tarin girma da yawa game da abin da ya shafi watan hukunce-hukuncen layya da ma abin da ya kamata mutum ya yanka da sharuɗin da ya kamata mutum ya cika wajen yin lanya da kuma irin abin da ya kamata mutum ya yanka a wajen yin lanya idan aka ce layya al'udhiyya shine watan yanke dabbobi yanke dabbobi na na ni'ima ko kuma abin da ake yankewa na dabbobi na ni'ima don neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar idi shine ma'anar layya abin da ake yankewa na dabbobin ni'ima a ranar idi ranar sallah don neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala to menene hukuncin yin layi a musulunci layi sunna ce mu'akkada sunna ce mu'akkada a cikin wanda ya cika sharadi guda guda hudu mutum baya yin layi sai ya cika sharadi guda hudu duk wanda ya cika layi sharadin nan guda hudu to mal suka ce ta wajiba a cikin tusannu ta zamanto sunna a haƙinsa mutum na farin shine al-muslim an yakuna al-insana muslim wanda ba musulmi baya yin layya sannan kuma ya zamanto ya balaga al-bulugh an yakuna al-insan baligh mutum ya kasance ya balaga abu na uku kuma an yakuna aqilan ya zamanto mai hankali mahaukaci Allah bai dora masa ba abu na ƙarshe na hudu kuma ya zamanto mai iko an yakuna mustati' yana da halin yin wannan layyar ina fatar mun fahimta daga duk wanda cika sharaɗin nan guda guda hudu to sunna ce akan sai layya Allah ya ba mu ikon yi kuma akwai sharaɗi na gaba daga cikin hukunce hukuncen layya cewa ba a yi layya sai daga cikin dabbobin ni'ima wanda dabbobi ne guda hudu na farin raƙumi da taguwa na na biyu saniya da kuma sa na uku rago da tinkiya sai bunsuru kuma da da akuya idan mutum ya ya yanke rago daya ko tinkiya ko akuya ya wadatar da shi da iyalansa baki daya duka gidan ya wadatar masa amma abin da ya shahi saniya da da maraki mutum bakwai za su iya hadawa za su iya hadawa su yanke saniya yanzu da malam Hamza da malam Muhammad da su sarki suna su hada su sai saniya guda su yanke sun yi layya mutum bakwai a nan ya wadatar musu sannan shekarun da ake dubi wajen yin lanyan to akwai asinul mu'tabira na farin raƙumi sai ya cika shekara biyar da abun ko abun da ya sama da shekara biyar idan raƙumi bai shekara biyar baya layya sai ya kai shekara shekara biyar na bi maraƙi ko saniya sai ya shekara biyu da abun da ya fi ya hirce shekara biyu sannan kuma bunsuru da akuya sai sun shekara bunsuru sai ya yi shekara akuya sai ta shekara amma tinkiya mafi ƙaunin mafi rinjaye masu gace daga wata shidda idan ya yi wata shidda yana yin yana yin layya sannan kuma ya zamanto ya ya kubuta daga cikin ayub aibin da ba a so akwai ayuban da ayubikin da malamai sun ta maganganu a kansu amma za mu taƙaita akan abin da ya zo a cikin hadisi cewa annabi Allah ya ce wa arba'un la tujza dabba guda hudu ba ta wadatarwa a ilayya da su daga ciki makawun yadda makantatta ta bayyana fili duk dabbar da aka gano cewa makawun ya ce dindimi ya kama ta ba ta gani to ba a da ita abu na biyu wadda take ba ta da lafiya almaridatu albayyinu mardaha marar lafiya da rashin lafiya da ta ya bayyana kiri da muzu idan dabba rashin lafiya ya bayyana cewa ba ta da lafiya to ba a yin layya da ita abu na uku shi ne abin da ya shafi abin da ya shafi ya kasance amalai ba ta da mai duk dabbata ba ta da mai ba alayya da ita kuskure ne aiko kayi ba ta yi ba annabin Allah ce ba ta wadatarwa ba alayya da ramammar dabba sai abu na hudu shi ne wata ke da kararren ƙahu ba a yi laye da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to yaushe ne mai laye yake yanke abin lanyensa mirai yana yanke abin lanyansa ne bayan sallar idi bayan ya sallaci sallar idi sannan kuma ya saurari huduba bayan an ida sallar idi an kare huduba rana ta ɗan ɗago to sai ya je ya yi waton ya yanke ta ba a wannan ranar bayan bayan rana ta ɗago lokacin da ake yin sallar idi an ida sallah to sai ya je ya yanke ya yanke dabbarsa to sannan kuma ana so da, da wanda yake musulmi ya kama bakinsa a wannan ranar sallar kar ya ci abinci sai ya dawo daga sallah in son samu a mutum ma ya yanka ya ci daga cikin abin da yake dabbar da ya yanka Allah subhanahu wataala ya dace da mu abin da shahi hukunce hukuncen ranar idi a gobe karatunmu na na iziya za mu ɗauki wannan hukunce hukuncen Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci yau za mu tashi a cikin hadisi na hadisi na nawa ne hadisi na talatin da uku bayan mun karanta hadisi na talatin da biyu malita alhadithu sadisu wa thalathuna hadisi na talatin da uku ana aisha ta radiyallahu anha an samu daga aisha Allah ya ƙara mata yarda ƙala take cewa kuntu aghtasilu aljanabata min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فيخرج إلى الصلاة ني عائشة na kashance ina wanke waton janaba ma'ana maniyi daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya khuruju ila salati sai ya je ya fita zuwa yin sallah da wa'annan kayan annabin Allah mani zai taba kayansa sai da kama wannan kayan na wanke sa sai kuma ya fita da wa'annan kayan ya je yayi sallah وإن بقع الماء في ثوبه alamun gurbin ruwan suna akan tufafinsa ana ganin alamun ga inda aka wanki jama'a mun fahimci karatun kaga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan Aisha ta cewa tufafin manzon Allah mani yana zuba a kansu kuma tana wankewa a wani lokaci wani lokacin ya bushe wani lokacin kuma ya kasance mai danyi to idan yana da danyin sai ta sanya ruwa ta wanke wannan wurin sai kuma manzon Allah ya sa ya rigarsa gaba daya ya je yayi sallah kuma ana ganin alamun ruwan gurbin ruwan a tufafin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa fi lafdhin li muslim a wata ruwaya ta al-Imam Muslim yake cewa laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace na kasance ina watan karkare sa daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam farkan karkarewa ma'ana idan maniyin ya bushe a tufafin to ba wankewa nake yi ba sai na karkare sa na karkare sa kawai shikenan sai a wuce wurin fa yusalli fihi sai ya je yayi sallah a cikin wa'annan kayan jama'a mun fahimta wannan hadisi na karanta da mu hukuncin ababe guda guda biyu abu na farin idan mani ya tabi tufafin mutum to faqat yakfihi ghasl mahallul mahallul janaba ya wadatar masa kawai ya wanke wurin da janaba ta taba ba shardi bane sai ya wanke kayan baki daya zai iya wanke daidai inda wurin kazantatta ta ba sai ya wanke sa idan ya kasance wannan maniyin mai danyi ne bi ana bai bushe ba amma har in ya kasance ya bushe to kawai abinda za shi a nan shine zai zai karkare kawai ya karkare kuma ba sai ya wanke ba ya je ya yi sallah wallahu ta'ala a'lamu wa ajal a ƙarƙashin wannan maganar malamai sun yi saɓani kamar haka shin mani najasa ne ko kuma ba najasa bace wai mani najasa ne ko ba najasa ba ce malaman malikiya da hanabila da hanafiya da malikiya sun tafi akan cewa mani najasa ne suka kawo hadisin hadisi na wanke tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha za ta tana wanke tufafin annabin Allah idan mani ya taba sa to idan ba kasancewar mani najasa ba da me yasa za a wanke wannan tufafin ina batar mun fahimta mafhum tayyib amma malaman shafi'iyya da Ahmad dan Hanbali da kuma mafiya yawan malaman hadisi da Ibn Hazm al-Andalusi da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala da mafiya yawan daga cikin malamai masu tahqiqi suka ce mani abu ne wanda yake tsarkakakke suka ce mani abu ne wanda yake tsarkakakke ba najasa bace suka kawo dalili da hujjoji kamar haka cewa Aisha radiyallahu anha wa ardaha a lokacin da maniyin ya taɓi kayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam karkarewa take yi in ya bushe kaga da najasa ne ko da an karkaranto za a yi mi za a wanke amma wannan karkarewar da take yi kadai ya nuna cewa ashe ba najasa bace abu na suka ce sannan kuma ai shi maniyi shine tushen dan annabi adam shine asalin kowanne dan annabi adam bai yiwa a ce asalin mutum na jisa ne kasancewar Allah ya girmama sa Allah ya ce wa laqad karramna bani adam to ubangiji ya karrama dan annabi adam idan kuma mani ya zama to na jisa kaga ai an an walakantar da shi alhali kuma shi Allah girmama sa yayi kuma tarke sa sana kuma annabin Allah bai umarci ba cewa duk dan kayan kamani ya kama sa ka wanke gaba daya ba inda manzon Allah ya ce idan kamar yadda bawali mun karanta a bawali ko za ka wanke saboda shi bawali na jisa ne amma ba inda maza ce idan mutum mani ya taɓi tufafi sai ya ya wanke suka yi mu malamai wa'anta suka ce ai Aisha tana wanke kayan manzon Allah suka musu raddi kamar haka cewa dan an wanke abu bayan cewa an wanke sani dan najisa ana wankewa ne dan tsabtacewa da kuma tsarki tsabtacewa ƙara tsabtace a tsabtace ababe ba don ya kasance ba najisa Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin da zamu iya doka daga cikin wannan hadisi na matsayin fa'ida shine kasancewar mani abu ne mai tsarki sannan kuma idan ya tabi jikin tufafin mutum ba sai ya wanke sa baki daya ba sannan kuma ana son mutum ya goge ya wanke wannan kazantar idan ta tabi ta tabi kayansa ya wanke wannan wurin idan kuma ya bushe kawai ya kakare wannan shine abin da zamu doka a matsayin karatu jama'a mun fahimta سكر حديث نقبا الحديث الرابع والثلاثون حديث نتلاتين دا دهدو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سامو دق أبا هريرة الله يكارى مصير ده صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبس أم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم, جاء ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل annabi sage cewa idza jalasa baina shu'biha idan mutun ya zauna a tsakanin gabobinta guda guda hudu malam abinda annabi yake nihi wannan kinaya ce ta ta saduwa ta jima'i idan namiji ya kasance tsakanin hannayen mace da kuma katatarin nan ta thumma jahadaha sannan kuma yayi yayi jihadi anan ana nihin jihadin ma'ana ya yi ilaji ya sanya zakarinsa a cikin farjinta shi ne ma'anar sun majahada ha to faƙad wajaba al wanka ya wajiba a kansa wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na al'imamu muslim wa illam yunzil ko da bai yi inzali ba ko da bai kawo ruwa ba in dai har ya sanya tsokarsa a cikin farjinta to wanka ya wajiba ya wajiba a kansa ina fatar mun fahimta ko da ko maniyin bai fita ba a wannan wannan gabar wannan hadisi yana karkare yana soke waccan magana da da wani hadisi yazo cewa alma'u min alma cewa ruwa daga ruwa ne ma'ana wajabcin yin wanka dole sai in ruwa sun fito mutum kaga wannan hadisi ya karkare waccan ma'anar haka idan mutum ya kwanta da mace ya sanya tsokarsa a cikin farjinta ko da bai yi inzali ba to ba shakka wajibi ne a kansa ya yi ya yi wankan wankan janaba kamar da manzal sai faqad wajaba al-ghusl ya zan tilas dole wajibi ya yi wankan wankan janaba jama'a mun fahimta wannan hadisi yana karantar da mu cewa sanya tsokar namiji a cikin farjin mace na daga cikin abin da yake mujibatul ghusl abin da yake wajabtar da wanka ko da mutum ko bai yi bai yi inzali ba abu na biyu sannan wancan hadisin cewa alma'u min alma'i to wannan kaga kamar yana cewa idan mutum bai kawo ba to ba zai yi wanka ba to wannan hadisi yana soke wancan hukuncin Allah ya datar da mu hadisi na gaba shine alhadithul khamis wa thalathuna hadisi na 35 عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن سامو بابا جعفر محمد دن علي دن الحسين دن علي دن أبي طالب الله يكار مصير ده wannan daga ji kama kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abun sun yi garin karatu a gidan Ja'far Muhammad dan Ali ne shi kuma Ali dan Al-Husaini ne shi kuma Al-Husaini ai dan Ali dan Abi Talib ne ashe kaga shi Al-Husaini jikan waye jikan manzala kenan shi Muhammad Abu Ja'far kin kama kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda baki daya annahu kana shi Abu Ja'far kenan Muhammad dan Ali dan Al-Husaini ya kasance huwa wa abuhu shi da babansa Ali dan Al-Husayn wajen inda Jabir bin Abdullahi wajen Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda shi ma sahabi da cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu agun Jabir kin wa indahu agun Jabir ba agun shi Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali ba shi ba a wajen Jabir عنده قوم أكو سمتاني فسألوه عن الغسل سيسوك تنبيش أكر وند يكي إسر متنوانك kamar mizanin wani adadin ruwa kimiyya da mutum zai yin amfani da shi wajen wanka da zai yi wanka wani irin ruwa ne ke wadatarwa wajen wanka mun fahimta faƙala sai ce yakfi ka sa' sa'i ɗaya ya wadatar maka sa'i shine mudu guda hudu mudu kuma shi da in ka haɗa hannunka haka babban mutum ya haɗa hannunsa to mudu ɗaya kenan to a cika hannu haka shine sa'i ɗaya sai ce masa ai sa'i ɗaya ya wadatar da kai wajen yin wankan janaba fa qala rajulun sai wani mutum daga cikin su yace ma yakfini gaskiya ni sa'i ɗaya bai min wanka sa'i ɗaya yayi kadan ce ma yakfini baya isa ta fa qala jabir sai jabir yace da shi kana yakfi man huwa awfaru minka sha'ra sa'in daya ya kasance yana wadatar da wanda ya fi ka yawan gashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairun minka kuma wanda fi ka alkhairi wanda ya fi ka ma yayi amfani da sa'i wajen yin arwalla sannan kuma ya fi ka yawan gashi aufar bi ma'ana shina da gashi mai yawa ka san gashi yana da sharwa akwai ana bukatar sai an jika su gaba haɗe a wajen wanka to wanda ya kasance sa'i abun nan yana wadatar da shi sa'i ɗaya yana wadatar da shi wanda ya fi ka kima da daraja da kuma alkhairi kuma ya fi ka yawan gashi yana nihin annabi sallallahu kenan ko ma'ana kenan wankan manzon Allah baya bandar ruwa sa'i ɗai yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanka sai dai mana suka ce wannan sa'in fa in ji su ibnu daqiq suka ce ba an iyakance bane aka ce dole in za ka yi wankan janaba sai sa'i guda a'a wannan yana da sabanin lokuta wani lokaci in ana cikin matsanancin karancin ruwa adinal had kai amfani da sa'i amma in akwai ruwa da yawa fiyasa in ma roba ɗaya duka za ka wanka sai dai mustahabbi ne an so kai amfani da ruwa ‘yan kaɗan ne kaga in ana cikin hali na rashin ruwa to kaga in ka ce da san kilitar ka watse su duka baki ɗaya to ka yi ɓanna ƙware ko ka je da d litir ko kenz litir ko ven litir duka zubo su amma in akwai ruwan ba lai ka ɗauki ruwan da za su wadatar da kai da kyawu ko ina ka ka wala kai ma cikin wankan ka more da kyawu ko kun ci karatun ibada ce da ana son mutum yana yana yana shaki kuma a samun da ababen an an gabatar da ababe wanda suka gabata suka dace a cikin wannan abun Allah ya datar da mu thumma ammana thumma ammana ammana fi thawbin sanan manzon Allah sallam ya yallimantar da mu yallimance mu ya jagorance mu a a wasu kayan ina fatar mun fahimta ba wai wancan kayan da ya fito da su ba da wasu kaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi ya ba mu ya ba mu sallah jama'a mun faici karatun kaga ashe yana da cewa sa'in ɗayan ya wadatar aje ayi ayi wanka ayi wanka da shi wa fi lafdin a wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasance yufrigul ma'a ala ra'sihi ra'sihi thalathan annabin Allah yana kwararo yana zubo da ruwa a kansa so uku ma'ana yana zubo ruwa a kansa so uku قال المصنف مالا yake cewa الرجل الذي قال قال ما يكفيني wanda yace ba sa isassa huwa al-hasan bin muhammad bin ali bin abi talib radiyallahu anhu shi dai kama kunnan manzo Allah shine ce ka wannan ruwan ni dai sun yi min kadan ba sa ba sa wadatar da jama'a mun fahimta karatu wannan hadisin yana karanta da mu ababe kamar haka wajibcin wankan janaba cewa idan janaba ta kawo mutum wajibi ne yayi ya yi wanka wajibi ne idan mutum janaba ta kama sai ya mi ya yi wanka sannan kuma ya zubo da ruwa ya game jikinsa baki daya ina fatar mun fahimta a cikin bidatul mujtahid aka ce wannan hadisi nan cewa bai zan dole ba sai mutum ya cucuɗa jikinsa baki daya almuhimu dai ya zamanto ba dole ko sai ka sa hannu ko ina ba abinda ake da bukata ka dai kwararo ruwan su kwarara a jikinka sannan kuma ana son mutum ya yi amfani da ruwa kaɗan ne wajen yin wanka shi ne aka fi so kuma an kyamaci mutum ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ya datar da mu babi na shidda kenan ko babun fit babu tayammum babi da yazo ya karantar da mu yadda ake yin taimama idan aka ce taimama shine ibada da ake yi ta hanyar halitta maka abin da Allah ya umarce ka na yin ibada na yin sallah yin taimama a rawar ibada ce ko da ka ita ma taimama a matsayin ibada take kuma eki balankin arwalla ce mutum yana yin taimama ne lokacin da ya zamanto babu babu ruwa ko kuma ruwan suka ta'azzara yin amfani da da su qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da yin tema a ƙur'ani Allah yake cewa fa in kuntum fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba idan ku kasance masu janaba ba ku samu ruwan yin wanka ba to sai ku yi taimama akan fili sa'id shine fili wanda yake mai tsarki mai kyawu jama'a mun fahimta sannan kuma sunnar manzon Allah ta karantar da yin taimama kuma ijma'in malamai baki daya da kuma kiyasi dama ana ɗaukar shari'a ne a hurare guda guda hudu na farin alƙur'ani na biyu sunnar manzon Allah na uku ijma'in malamai na hudu kuma shine kiyasi Allah ya dace da mu alqiyasu sahih sai da shi kiyasi ba kowa bane ke zamantowa mai yin kiyasi ba kowa bake da samun dama sai fuqaha wanda suke usuliyin ba duk faqi bake yin kiyasi ko faqihin ma sai usuli ko ko fahimta faƙihi daban usuli daban shi usuli faƙihi ne amma ba kowane faƙihi bane yake yake usuli idan aka ce wannan usuli ne to faƙihi ne amma ba kowane faƙihi bane yake yake usuli kuma duk malami duk usuli malami ne ba kowane faƙihi bane yake malami in ji gun malaman usulul fiqh wanda ka'ida ce ta wajensu cewa in mutum zai zamanto zai istinbati ya zamanto kana cirawo su hukunce hukunce daga shari'a to dole sai ka zamanto ka karanci abin da ake cewa al-usul al-usul al-fiqh ko al-fiqh wa usulih Allah al-fiqh wa usuluh al-fiqh wa usuluh Allah ya datar da mu malaka cewa al-hadith as-salis wa 30 hadisi na 36 an Imran bin Husaini daga imran dan husaini Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan manzan Allah sun ya ga wani namiji mu'tazilan yana keɓance cikin al'umma lam yusalli fil qaumi bai sallah cikin mutane ba gashi ana sallah amma shi bai zo yayi sallah ba fa qala sai annabin Allah ya ce da shi lokacin da aka yi da sallah annabin Allah ya ce da shi ما يا فلان يا كيواني ما منعك أن تصلي في القوم ميهناك yin sallah cikin mutane manzo Allah bai haushi da fada ba ka bar jami'i kai kaza a'a akar maka Allah ne lahiya kuma ana sallah kai baka zo kai sallah ba cikin lausasawa da'awa da uslubi mai kyawu shi wanda kake son ya fahimci addini baka hantara sa ba a hantara ba baya cikin siffar da'i mai kira zuwa ga Allah ya dinga hantarar mutane yana baganta musu yana tura musu maganganu na masu zafi udu ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasna kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka ta hanyar hikima da kuma wa'azi kyakkyawa shine sakarwa mutane fuska ba mutane dama su yi tambaya alanye wasa wani lokacin inda ya kamata sannan kuma jayo su hankali ta hanyar natsuwa da fa'intar da su da buka musu misalai za su yi su gane da yi musu addu'a da fatan alkhairi to manzo Allah sai saka masa huska ya ce wani ana sallah lafiya ga al'umma ana sallah kai baka sallah ba fa qala sai ce ya rasulullah yace ya annabin Allah asabatni janaba yace annabin Allah wallahi janaba ce ta kama ni wala ma kuma ba ruwan da zana je na yi wanka da su mun fahimta malu suka ce wannan wannan sallar da wannan bawon Allah bai ba sallar subahin ci wannan sallar da bai yi ba da aka zo da sahabbai an ida manzala ya gansa shi ga haitan ya hito masallaci dibo ya baro gidansa fa ya zo masallaci amma bai shiga ba aka yana kallon sahabbai suna sallah sai koma gehe to manzon Allah sallallahu kasancewarsa shugaba ashe ya sa ido a kansa haka ake son jagora ya zamanto kana kallon duk abin da ke faruwa wa talakawanka kada zama ta kullum kai enteran kanka ne bukatuwar rayuwarka kuskure ne a'a ka dinga lura da tasabbuti da binciken halin da talakawanka suke ciki wake cikin damuwa wake da bukata wake da kaza wake da kaza mun bai ci karatun to manzo sai sai tambaye sa ya ce ya kai wane ya akai kowa na sallah ce manzo Allah wallahi ruwa ne babu a gida kuma janaba ta kama ni faƙala sai manzala ke da shi alaika bis sa'idi fa innahu yakfika na umarce ka na hore ka ai ko gobe irin haka ta sake faruwa da kai ga janaba ba ruwa to yi amfani da ƙasa da huri mai kyawu lafiyayye saman ƙasar nan ta wadatar maka ka je ka yi taimama domin ka ta halitta maka abin da wannan janaba ta haranta maka don ba a yin haramun yin sallah da mi da janaba mun fahimta Allah Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu daga cikin abin da mu doka a a matsayin karatu a cikin wannan hadisi cewa taimama tana a matsayin arwalla idan babu a matsayin wanka idan babu ruwa idan mutum janaba ta kama sa zai iya yin taimama yayi sallah idan babu ruwa abu na biyu ba a yin taimama mutukar akwai ruwa matuƙar ga ruwa in dai ba akwai uzur da zai hana mutum yin amfani da ruwan ba ko ya kasance misali yana da emasi in ya da kuma lokacin sanyi ne ko kun fahimta yana da rashin lafiya na emasi kuma lokacin sanyi ne in ya amfani da ruwa zai iya kwantar da shi ya yi jiya a likita to wannan a wannan halin an hana masa yin amfani da ruwa sai ya taimama saboda darura don ad-darurat tubihu almahzurat a wani biyu ya kasance ko yana ta jimuwa ya jimu da in yi amfani da ruwa wannan jimuwar ta za ta sababa masa rashin lafiya to ba a yarda ba yayi arwalla sai dai yayi taimama domin kare rayuwarsa da yake abu ne wanda musulunci yana kira zuwa zuwa gare sa sannan kuma abu na gaba bai kamata ba dan kaga mutum yayi ba daidai ba ka hantare sa ka shige masa fada ba a wa mutum fada kai tsaye sai an ji dalilin sa ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai masa fada ba tambaye sai ma mana'aka an tusalli biyana ka kai sallah fil qawmi a cikin mutane ana sallah kai ka komo ki kana zaune lahiya kaga Allah ya ce bai ce dabi bake sallah ba a wani ni ya hana kai yin sallah ana yin sallah kaga cikin usulubi na tau tausasawa ko kun fahimci karatun ko masha Allah sannan kuma abu na gaba na ƙarshe cikin wannan hadisi shine ya halitta mutum yayi ijtihadi a cikin masail ilmiya akan abun da bai da ilimi akai ya kwatanta iya abun da ya kamata kun ga wannan shi ya zo masallaci bai da ilimi za a yin taimama sai ya koma gehe a iya tunanin shi wannan shine daidai a musulunci bai ce tunda babu ruwa bari ya kwana ne a gida sai da sahi ya je nemi ruwa sai ya zo masallaci kaga yayi ijtihadi a wannan hurin ko to ya halitta mutum in amma sai faƙihi ba kowa ba ba kowa ba ke ijtihadi malama sai wanda yake faƙihi kuma usuli sai faƙihi kuma usuli Allah ya datar da mu malaci alhadith as-sabi'u wa thalathuna hadisi na 37 an Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma an samu daga Ammar dan Yasir Allah ya ƙara masa yarda qala yace ba'athani ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace annabin Allah ya aika ni fi hajjatin a wajen wata bukata ya aika ni cikin wata tafiya dan na biya masa bukatunsa shi manzon Allah sallam fa ajnabtu sai janaba ta kama ni a hanya mafalki yayi sai mafalki falam ajidal ma'a yace sai ban samu ruwa ba kuma ga lokacin sallah a'a ga lokacin sallah yayi kuma janaba ta kama sa kuma bai da ilimi akan yadda zashi yace sai fatamarragtu fi sa'idi sai na shi nayi birkadadde a cikin ƙasa nayi birkadadde a cikin a ƙasa kama tamarragul dabba kamar da dabba take take yin birkadadde a cikin a cikin ƙasa a ƙasa thumma ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yanzu na je nayi birkadadde nan sai na je nayi sallata da na dawo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fazakartu zalika lahu sai na bashi labarin abin da ya faru faƙala sai yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza yace ai ya wadatar maka kai amfani da hannunka haka thumma daraba bi yadayhi al-arda sanan manzon Allah ya buga tafin hannunsa akan ƙasa darabatan wahidatan bugu guda thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini sannan ya goga da hagu akan dama wa zahira kaffaihi da cikin tafin hannayensa wa wajhahu da huskarsa a wannan ƴan uwa mutane da yawa suna kuskure wajen yin taimama sai ga mutum ya buga wasu hadda ma suke sha mako kuskure ne taimama abu ce mai sauƙi jama'a mun sha yin karatu a kai muka ce idan ka zo taimama kawai za ka dibi huli mai kyawu ne ka buga ƙasa yanzu samu ka hure abin da ke cikin hannunka sai ka shafa ka fara shafa da hagu dama akan hagu hagu akan dama ka shafa ciki sai kuma ka shafa ma fuska ka shikenan kawai malam ka kare ke mama sai sallah jaraba ce ka kare an wuce wurin shikenan kawai an kare shikenan ta kare ko kuma bayanta musulunci akwai sauki gare shi in mutum bai karance shi bane yake ta wahala amma wallahi al'azim ba addini mai sauƙi da daɗin yi da jin daɗi da kuma son sauƙaƙawa masu yinsa da son kawo musu hutu kamar addinin musulunci sai dai wanda bai sani ba kawai bai sani ba mun fahimci karatun ko to manzo Allah yake ce masa sai ce masa habishim masa hashimala alal yamin ya goga ya shafa hagu akan dama wa zahira kafai da cikin tafin hannayensa wa wajahahu da kuma fuskarsa har a cikin matakari sai dai malamai sun yi sabani shin wankan janaba bugu guda na wadatarwa ko sai kai bugu bi amma mafi rinjaye mafi kauli mafi rinjayar maganar shine sunna annabin Allah bugu ɗaya yace ayi amma malaman shafi'iyya sun tafi suka ce sai an yi bugu biyu suna kawo hadisin darul qutni da ya kawo daga hadan Umar cewa at-taymu darbatani yin timma watan bugu biyu ne sai dai wannan hadisin watan al-Imam al-Albani ya da'afa shi hadisi ne da'ifi to tun daga hadisi da'ifi ba aiki da hadisi da'ifi mun fahimta ko da haka bugu guda ake yi wajen taimama bugu guda ake yi daga cikin abin da za mu doka na fa'ida cikin wannan hadisi shi ne cewa wannan hadisi dakatar da mu wankan janaba taimama tana walatarwa wajen wankan janaba idan mutum janaba ta kama sa babu ruwa kuma ga lokacin sallah sai ya taimamarsa abu na biyu mutum bai yin taimama sai in ya nemi ruwa bai samu ba sai in ka nema ba hasta walam tajid in ka nema baka samu sai ka yi sai kai ni na uku kuma siffar taimama kawai ka buga hannunka ƙasa ka ɗan hura ka goga hannayenka ka fasha hama fuska shi ke an ƙare so ɗaya wannan so ɗaya shi ne ake ake gabatarwa Allah ya datar da mu sai kuma hadisi wanda shi ne kusan na na ƙarshe ko malam daga shi za mu tsaya akan hadisin الحديث الثامن والثلاثون حديث نتلاتين تكوس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن النبي صدق من ذا الله قال إلى شوى أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أنباني أبو بوا غدابير wanda ba a bai wa wani annabi cikin annabawa na annabawan Allah kafina ba duk annabin da ya zo Allah bai bashi wa'annan abubuwan ba amma ni Allah ya mallaka min su mun fahimta a bana fari nusirtu bir ru'bi masirata shahrin Allah ya taimake ni da sanya tsoro a cikin zukatan abokanan gabana da wata guda in ce zan yaƙe su ma'ana manzon Allah idan ya ce zai fita yaƙi gari kaza da wata guda to suna cikin shakku da tsoro nawa na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ju'ilat liyal ardu masjida kuma an sanya min ƙasa a ko ina take wurin sallah ce wa tsohuran da kuma mai tsarki ma'ana zan iya yin arwa taimama da ita in yi sallah kuma ko ina ta kama ni sallah zan yi sallah fa ayyuma rajulun min ummati adraktuhu salatu duk mutunan da cikin al'umma ta sallah ta kama sa to falyusalli duk inda kake kai kai sallah ba a cewa sai ka zo masallaci dole kuma kana cikin daji babu masallacin nan a'a ba kamar inda ke da kwai cocina ba a ce sai dole sallah sai a ina to musulunci duk inda ta kama ka a nan za ka yi sallah wa uhillatu liyal ghanaim kuma an halitta min ganima ganima shine a je a yaƙi da abokanan gaba a ci nasara akan su abinda suka gudu suka bari sai a tattaro to halal ne a musulunci a raba Allah ana ba Allah da manzo sai cikin ɗaya cikin biyar fa anna lillahi wa fa anna lillahi wa fa an fa lillahi wa subhanallahi yas'aluka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصله ذات بينكم suna tambayar ka akan zancen ganima ganima ta Allah ce da banzansa shi Allah da banzan suna da ɗaya cikin biyar sauran kuma sai a raba masu masu imani to an halitta wa manzan Allah ganima amma kafin zawo manzan Allah ba a cin ganima a je wajen yaƙi abin da aka samu na kafirai a tattara arba musulmi ba a yin wannan walam tuhilla li ahadin qabli inji manzon Allah gabani na ba halitta mu wani annabi ba wa utitu wa utitu shafa'ata kuma an bani ceto a ran tashin kiyama an bai manzon Allah al-khawd da kuma al-maqam al-mahmud kuma zai ceto a ranar tashin al-kiyama wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi abu na biyar kowane annabi Allah na tura sa zuwa ga al'ummarsa khassa keɓance kawai Allah na keɓance kowane annabi zuwa ga ta al'umma ta daban ni amma wa bu'istu ila nasi kafa ni kuma Allah ya turo ni zuwa ga mutane baki baki daya manzon Allah Allah ya turo sa zuwa ga duk duniya ne baki baki daya wannan hadisi yana karantar da mu darussa kamar haka cewa annabi sallallahu Allah ya fifita sa akan sauran annabawa kuma Allah ya fifita al'ummar manzon Allah akan kowace kowace al'umma sannan kuma an ambato ni'imomin da Allah yau manzon Allah waɗanda ba a yi sauran annabawan ba irin a sanya tsoro a cikin zukatan abokanan gaba da wata guda in annabi ce zai zo gari ka zai yaƙe su suna cikin tashin hankali ba sa da natsuwa sannan kuma an bai wa manzon Allah ceto kuma an aiko su zuwa ga al'umma baki daya sannan kuma an sanya masa ƙasa masallaci ko ina zai yin zai yin sallarsa Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu abinda muka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna Allah ya datar da mu ya sa mu wani lafiya a wannan rayuwar kuma wa'annan kwanakin da muke ciki Allah ya ba mu ikon mu ruwa da abin da ke ciki na faloli Allah ya taimake mu baki daya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته